إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل, فإن فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna Laraba eh 20 da 25 ga wata na Shawwal hijira shekara 1438 wanda ya dace da sha tara ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha bakwai ta baturi kenan a yau insha Allah za mu darasin mu na alwajiz fi aqidat salaf salih alwajiz fi aqidat salaf salih kenan littafi takaitacce mai bayanin aqidar magabata na kwarai sahabbai da yan baya yau za mu yi darasi na goma sha biyu darasi na goma sha biyu dami insha Allah muna cikin daga cikin rukunan imani imani bilkutub a cikin muke mun yi bayanai duka dai tabbatin sabkar da attaura injil zabur alkur'ani wanda cewa muna bayanin alkur'ani saura za mu yi imani a jumulce Allah subhanahu ta'ala ya saukar da attaura haka zabura haka injil haka qur'ani amma alqur'ani shine wanda yake hukunci a yanzu shi ya shahida abin da ya gabata kahin shi zamu imani a jumurce wancan littafai daga Allah suke wannan Allah ya aiko amma magana bayani daki daki dabin abin da yake ciki aiki da abin da yake ciki wannan alqur'ani shine mai wannan abu bayan da ya gabata a wancan darasi na mu na 11 yanzu sai ke bayani ya ce wal ƙoranul karim ya hatawi ala miya wa arba'ata ashara sura wa 86 minha nazalat fi makka wa 28 minha nazalat fi madina ونزلت في المدينة وتسمى الصور التي نزلت قبل الهجرة النبوية بالصور المكية والصورة التي نزلت بعد الحجرة بالصور المدنية وفيه 29 صورة افتتحت بالحروف المقطعة nan bayanin da yake so ya yi na cewa ƙwar'ani mai girma ya ƙunshi sura 114 sura 114 a cikin 114 86 an sabkar da ita a makka ce ana kiranta kenan makiya an sabkar da ita a makka sura 28 an sabkar da ita a madina to wannan magana sabka da ya ce wato samma a surar lati nuzilat kablar hijira annabawiya bi surar makiya sai ake ma sunan surorin da suka sabako ka hijira ake musu suna da sura ya ce makiya wannan makiya ce me yasa wannan ibara kin ta makiya sausurar makiya saboda dukkan abinda ko da ba a maka aka sabakar da da sura ba ko da aya inda kayan hijira ne ana sata layin makiya duk surar da aka sabko ba bayan hijira ko da ba a madina ba ne ba ko a wani wuri ne ko da an zo maka ne misali da aka zo Hudaybiya misali aka zo yakin Hudaybiya ko bude Makka duk abin da ya zo bayan hijira ana mai suna sura madaniya ko ana sabko ba ibara ana sabko duk inda ya sabko inda ya bayan hijira ne madaniya ce kayan hijira makiya yace kuma a cikin wannan sura ɗari da goma sha hudu akwai sura ishirin da tara wadda take budewa da irin alif lamim irin su nun irin su qaf sura 29 take budewa da irin wannan harafofi wanda babu hakikanin fasarar su wanda ake ce Allah subhanahu wa ta'ala shi kada ya san hakikanin ma'anar wa'annan fasara ta ma'anar kawo wa'annan harafofi a farkon wa'annan surori 29 yanzu dai kenan mun ji sura ta alkurani da da sunayensu 86 makiya 28 madaniya sai ya ce wal qur'anul karim huwa al mu'jizatul kubra al khalidatu lin nabi al islam muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhir al kutub al samawiyya la yunsakh wa la yubaddal wa qad takaffala allah bi hifzihi min ayi tahrifin أو تبديل أو زيادة أو نقص إلى يوم يرفعه الله تعالى وذلك قبل يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آه يتي القرآن مجرمة شين مؤجزة مجرمة الخالدة دومما قال النبي صلى الله عليه وسلم annaban musulunci shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine kalmar da Uthaymeen rahimahullah yake ga gyaran ta ko shi ya ga kiran irin waɗannan ababe mu'jiza aya abin a zo a gani duk da abin da ya gagar kowa ne ka mu'jiza anan to shi da anan yayi maganar cewa Qur'ani shine mu'jiza mai girma mana mace gagara ba don abinda wani ya an nemi an kalubalance ku ku kawo irin shi ba za ku iya ba mu'jiza ce mai girma alkhalida kuma take dawamamma saboda misali annabawa irin su annabi hud ka annabi salih irin su annabi musa annabi isa sauran annabawa sukan zo da abin mamaki irin na musa da sanda isa da raya matattu da sauransu wannan mujiza ce suka yi ayoyi a hannun sun bayan a hannunsu amma wani ayoyi ba wanda za ka ce a yau a kama su a gwada masu sun zo sun wuce a wancan zamani mashi ƙura'ani iya nan hattashin kiyama iya nan kenan da wamamme ne gashi na a hannunka yanzu ma inda ya gagar duniya wanda bai san karatu ba da rubutu ya zo ya ka abin da ya gagar masu ilimi da kwarewa wajen iya rubutun da sauransu ya ce shi ne kayan mu'ujiza wata ke alkhalida da wamamma ga annabin musulunci muhammadu bin abdullahi sallallahu alaihi wa huwa akhir al-kutub samawiya qur'ani shine karshen littattafai da Allah ya sabakar daga sama mun yi bayani abinda muka san cikin littattafai mun san at-taura mun san injil mun san zabur qur'ani da suf ibrahim sara musa sunan ba wannan ƙur'ani shi ne ƙarshen littattafai da Allah ya sabkar daga sama la yunsak wa la yubaddal ba a shaye shi kuma ba a canza shi da wani irin da aka ma a taura ko inji wa kar takaffala Allah bi hifzihi min ayi tahrifin aw tabdil Allah mai girma da buwaya ya dauki yaunin kiyaye shi daga dukkan wani wata dan canzawa ko masanyawa gaba daya a ziyartar ko ƙari a kan shi a wani ƙasan ko ragi wannan layomi rufa'ullahu ta'ala har ya zuwa ranar da Allah zai ɗauke shi ga tabbata cikin ruwaya a nan salasa ya bayani kayan tashin kiyama za a waye gari babu ƙur'ani kwata-kwata a zukatan mutane an shahi a saman takardar an shahi shi gaba ɗaya kurin wata za ta tashi kurin babu ko ɗaya ƙur'ani babu komi na ƙwaya duniya babu shi a zakatan mutane babu shi a takardu wannan haka za ta wakana ta ranar kunan kayan tashin kiyama gaba daya ya ce kenan iyanan har lokacin da Allah zai ɗauke shi ba a canzawa ba a ƙarawa ba a ragewa haka yake a wurin shi ya ce wa zalika kabal yawon kiyama wannan kuma zai wakana kahin tashin kiyama ya ce domin ya kawo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna hannu zanna zikira wa inna lahu lahafizun mu ne muka sabkar da manana a zikir mana alkurani kuma Allah ce mu ne masu kiyaye shi saɓar wancan dattawan wanda su aka ba kiyaye ko kulawa da su ya ce wal ƙur'anul karim كتب في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمرعى منه حيث كان للوحي كتبة من من خلة الصحابة لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون كل ما نزل من القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع كل آية من سورتها ثم جمع في عهد أبي بكر الصديق من دفتي المصحف وفي عهد عثمان ذي النورين على حرف واحد رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنهم أجمعين شي قرآني yace kutiba fi ahad nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi mar'aminu qur'ani annabi tun yana da rai aka rubuta shi kuma iya da rai a gaban shi a iya gani aka rubuta amma haisu kan lil wahid kataba min khilta sahaba har ma aka ware wasu ƙwararru wasu zababbu masu amana a cikin sabai aka ware su aiki su kudin rubuta alkurani ina sabaka da alkurani ko ta sura mun zan so ba hece yake da su zo ku zo ku rubuta wani da jikin dutse mai hwadi wani jikin wata wani jikin iccen dabino mai hwadi wanda ya kowa da abin da ya samu haka kowa zai rubuta nashi aji wani jikin ma kashin aka ce allo kashin karfata kowa abin da ya samu yake rubutun ƙur'ani a cikin shi haka iya dare aka yi haka ya ce laifar rukun nabi sallallahu alaihi wasallam wai kutubu na kullum ma sanin ƙur'ani ba sa rabuwa da shi da wani kurin kullum su suna kusa da ƙayata ko ta ku zo ku rubuta ya ce wa kana bisa zama ya dullu alamu da kullum ayati min surati annabi zai ce in misali ayoyi ne ya ce ku sanya wannan ayoyi a sura kaza a wuri kaza shi ce gaya musu kusa ga aya ta zo kusa wannan aya a wuri kaza daidai wuri a sura kaza kuma a wuri kaza haka suka rika yi tuci a can baya maganar lamba aya ta ɗaya ta biyu kun dai a ce wuri kaza ne an san dai aya amma ba aya ta ɗaya da muke a yanzu ta goma sha biyu ta ishirin da babu a wancan zamanin ya dai ce a sa wannan aya a wuri kaza daidai wuri kaza a cikin sura kaza haka yake musu ya ce haka ƙur'ani yake a rayuwar shi kaga nan ya cikin abin da yan bid'a suke turamfe suke ruduwa da shi na maganar qur'ani wai shi ma ayin kunce bid'a rubuta qur'ani ma bid'a ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ba a rubuta ba daga baya aka rubuta bayan tabbacin duk da san tarihin qur'ani annabi yana raye akwai shi a rubuce bayan wannan ya tambaye mai ce bid'a ce su wane ne suka zo suka zamna suka rubuta sahabbai ne gaba daya ba wa saɓani tsakanin sahabbai kuma sahabbai yana hujja da jima'in sahabbai a cikin addini wannan ya ce ana ake hujja da shi ba ana ne ba kuma ba haka annabin yana da rai an yi illa kun zama ga dalilai me sababin ko bambancin wannan kenan shi ke ɗora musu aya kaza a wuri kaza haka ƙur'ani yake sun majumiya fi ahada abubakar siddiq bayan da fatar musaf bayan haka ne a lokacin abubakar siddiq aka hada qur'ani a tsakanin bangwaye a cikin takardu na mushaf kin asalin mushaf annabi na dare shine babu me mushaf abin da ya gama qur'ani gaba daya kashi aure guda gaba daya a zamanin shi hannun wancan hannun wannan kowa da kashi a rarrabe wani iyawa bai yaba abin da ke wajen wannan iyawa bai na wannan ya rubuta haka yake a rarrabe a hannun sahabbai babu shi tukum kashi gaba daya aure guda illa kullum su a zamanin kullum a kayaki suna dogara da ka ba da rubutu ba ko ma lokacin da aka rubuta su dogara su dogara da dauko da dogara karantawa a wannan kurin kamar shaida ce da gashi nan amma su an ce kuna aka ne kurin inna ma dauko aka diba ana karanta su ba musu bane an can kurin illa wannan rubutu zama abu ne na jigo abu aje tushe amma su aka sun kula da har da da kakura yace a nan haka asalin abu yaƙin yamama wanda aka kashe sahabbai ƙura masu yawan gaske makasan ƙura'ani da irin yaudarar da aka wani masarar salama da kashe ƙura wannan abin umar bin khattab radiyallahu anhu ya isko abubakar sadiq iya khalifanci ya ce ya khalifata rasulullah kamar da al-bukhari ya karuwa dai ta umar ya nemi abubakar ganin kaga dai abin da ya wakana a imama kwarai an kashe makarantar qur'ani masu yawan gaske muna gudun ka aje a samu irin matsala ta littayin Allah irin na hudun zara a rasa ma inda ake a samu matsala ya kamata dan ka aje qur'a sa mutu a samu kuma karancin abin qur'ani a ina yake ya kamata a zo a zamna a gama qur'ani a wuri guda Abubakar ce Umar yoshi zaka mana umarnin sa na aikin da manzon Allah bai ba a rayuwar shi ka sa ni in yi Umar shawara ta Abubakar Umar abubakar ya da farko bayan da ya hujjoji na dalilan abin abubakar ya mai kauya ya ga kun abin akwai alkhairi akwai manuwa bayan da umar ya yi na haɗa ƙur'anin a wuri guda yanzu ya kirawo waye a cikin sai ya diba cikin matasan matasan ƙwarai zai da bin sabit ya cikin matasan annabi ya sasa rubutun ƙur'ani annabi yana dare sai abubakar ya kirawo shi ya zo aka mai umarnin rubuta ƙur'ani gaba ɗaya tattaro a rubuta a wuri guda a wannan zamani ba magana tsari na harfi wahai da kowa magana irin ta kira abu guda kusan akwai bambancin lugatan na larabawa tsakanin kira a lugatan ƙwarashi da wannan da maganar wasu ayoyin ma wanda an shaye wani bai labari an shaye su to shi zai ya halarci alatul akhira ya halarci tilawa ta ƙashi da manzan Allah yi akwai wanda ya rubuta ta yi wani gari ya rubuta ta yi garinsu a yi ƙurari ana shahewa ana kawo su ana aka aiki ana shahewa ta aya kawo ta aya tanza to shi zai iya cikin wasu kan halarci harkar akhira ƙarshen tila annabi da yi annabi annabi wacce kana malaka ya zo mishi ya zo mai a sake sabon tajdidi bayan an sake a cikin kashi gaba daya to shi zai iya cikin wanda suka halarci wannan ya karanci yadda ƙur'ani zai karshe gaba ɗaya kenan kara kira ta ƙashe ya ɗauke ta abin da ta fita ga annabi na Qur'ani wanda aka tace wani Qur'ani ne kuran shi yasa aka tashi a gaba akan wannan aikin yace anan sun ga mishi ma ce kai yace wallahi yace khalifa ku dora girman wani abin da ku dora mun yayi girman dutse a kaina abin manzon Allah a rayuwar shi bi gama ba ku za ku gama kashi maka ku matsala shi ma dai bayan Umar da Abubakar sun ciyo kashi gaban da manwar abin ga wani abin sabo ba gudun ya tozace ne a shiga wani hali daban aka so a gama wuri guda daga baya da yarda ya zo ya zauna bakin masallaci kowa a ka abin da ke wurin shi za a gama a nan akwai za ka kawo wace a wannan ayan shahita wannan za ka wani a wannan akwai haka kuma da shaida duk da ya zo da wata aya ta wajen shi ya sami shaida akalla shaida biyu cikin sabai wanda kowa ya tabbata wannan wannan ayoyi wannan sura ta tabbata ana manzo Allah ya karanta ta haka ta zo haka ya sami shaida haka aka bashi wannan aikin na gama da abin da yake Qur'ani ne a wuri guda wannan Abubakar ya je wannan Qur'ani a wajen shi Allah mai cikawa ya koma hannun Umar umar Allah mai cikawa sai aka bashi hannun hafsa ulman mu ne aka bashi hannunta to yanzu masala ta biyu ta kasa ke kasancewa bude armenia da irin su kasar wannan mai aka cewa irin su ta kasashe na gabas irin busu iraki na kasashe da na wanda aka ta bude a gaba sai gamu mutanen iraq da sham mutanen sham suna kira ubay ibn ka'ab kira ubay ibn ka'ab ita suka dan shi ne a can ya da kira shi mutanen iraq kira abdullahi ibn mas'ud to farko akwai bambanci irin wannan kirawoyi da abin da ke karantawa kowa da abin da ya tayi da shi sai wannan bambancin kira'a da aka gamu a can aka kwatsa wuri guda sai waɗannan suke kutanta waɗannan kuka kamar ma kawure ne da wannan abin ba ya kwari mace ba suke inkarin wannan kira'a su ibn mas'ud wajen mutanen iraq sun take ra'a samu wasan ta basu a wani ba qur'ani bane ba su mutanen shirin sun take ra'a samu a wajen wani a aka tada za a tada da hargowa ana gudun fitina tsakanin su ganin qur'ani haka ne ga umar ba cikin sahih bukhari ne umar ibn khattab yaji hisham ne yaji yana karatun qur'ani iya sallah kuma umar ya ce abin da yake ba haka bane shi ba haka san shi ba umar ya ce wallahi ni dai da kilmar shi hakuri sallama ya kare ta umar ta na kusan ma ya sallan turo shi iya sallama umar ta na ciwo kwale shi ya gama ciwo kwale shi tabi ya jawo shi so ta rasulullah wannan na ji iya karanta qur'ani ba na karanta miji ba ya kashi gaba annabi ya gwada shi sai manzo Allah ce kai sha makaranta ji abin da karanta taka ya karanta ya kare ya ce haka za mu zarga haka ta sauko haka ta sauko da karanta ta kai makaranta taka ta kada ce haka ta sauko ko ta lokacin ta sauko kan haka na kaga ga kana kurai akwai bambancin wani abu ba to wannan sababin farko kenan wancan na hada aure guda lokacin Usman wannan abin da ya wakana sai kawo matsala sai huzaifa bin yaman huzaifa bin yaman huzaifa da yazo yace ma umar yace ma usman gaskiya naga abin da ya wakana na neman kisa neman hada tsakanin musulmi azerbaijan da armenia na wajen bude wannan garuruwa sauran garuruwan sauran garuruwan na rasha na india musulunci hidin shan kayan zo nan islam hidin shiga aziya ta kuma zo nijar can tun sabbai da kuma suka shiga sabbai kuma bayan sabbai tun da kusa kusa suka addini ga can wanda shiga wani indiya magana sun rasha duk su shin hashin hashin musulunci ba daga ba kai ci ba tun da farko kai ta yi sahabbai tun a cikin akwai sahabbai suka yabu da ba ko ba ban ba ne ba tabi'a sahabbai da kansu suka ɗan jihadi bude indiya bude shine bude tun musamman musamman iya da rai an waye gari tun daga wani bangaren shin har zuwa toulouse ta france ko su ta poce imma poci imma toulouse ta france tun su manya gari amiri guda ne dole zan karshen daular islamiyya zama a lokaci guda za a rashin daular islamiyya dukkan gaba daya tun daga can wani bangaren shin zuwa toulouse ko poci duk lokacin musulmi su yi gaba daya kuma karkashin kuma shugaba guda alkashin shugaba guda gaba daya tun daga can ba wani shugaba da kaza da kaza da kaza da kaza a ɗaya ne shugaban kun haɗe gwamnoni kun haɗe gwamnoni zai bar umarni guda kowa doka shi ne ya cikin abin da turan suke fama na maganar khalifa ka a samu wannan ya kasance a duniya ka a yarda tun duk kashe daula ta a ta turke da aka yi suke suka gama kan diyin da ka kara fara musulmi samu haɗewa wannan guda duk sun sa na mushila take don abin suke nema na intanet za ta rasa aka samu daula islamiyya har yau abin suke fama kenan da abin suke yaƙi musulunci wannan shine burin su kakku yarda a samu khalifa guda can je a rarrabe afirka daban azai daban afirka ma kusa daban daban ko ta shi can ma saraba su a can ɗan adawa kai ne kanka da shi ko ya ji da abin da wakana kwanana tsakanin qatar da ina ne saudiya imarat shi shaidanin daga can ya taso yamma ya zo ya hira da saudiyar ina ne da ya ƙare ya koma gida ce ya sa sun ke da qatar ko shi ya kashe hudu na amurka ko shi ya sa ya ce suka yanke duk da ce sun wani an kawo dalilai na na kaza kaza kaza amma shi ce shi da su kuma da duka allon wakan sai raba su kuma zo daga baya kuma suke ce kuma wasu suke ce ai wannan abin da aka ɗauka a wajen katar a ya yawa a satin ya sa hannu na saidawa katar da jiragen yaƙi kowa a duniya ji a kirikiri ba na ɓoye ba bayan ya zo ya ji ya hudi shi ya sa ya ce da wani yan ta'addan ne a yanke da su kuma zo kuma sai da musu makamai na yaƙi jiragen yaƙi kasar ɗan ta'adda jiragen yaƙi a sati da yake abin haka suke wasa da hankalinmu su raba kan al'umma kurin allah shaida wani sa gane kenan wannan a wancan zamani kenan a wannan buɗe wani garuruwan abin yau kana sai dai shi maka nan huzaifa shawarar da ya bada aka amince a nan ma aka sa kirawo zai rubin sabit iya da rai wanda ya buga wancan na farko ya rubuta yanzu kuma ya sake zauwa an ce meye bambancin aikin usman da abubakar sadiq a wancan zamanin warko gudun ƙura'a su mutu abinda yake mai suna na ƙura'ani a tozarce ya kowa ka abin da ke aka tattara a wuri guda gaba ɗaya yanzu lokacin usman me nan abin da aka tsoro bambancin ƙira'o'i shi ne bayyana bambancin taka da tawa ba tsoron tozarcewa ba ta ƙura'a tsoron gama rigima inkarin tawa da taka yasa aka zo nan kuma hada da aka yi hadawa akan harfi guda na magana na magana ya zama tokar luga guda ka samu wancan sabani da aka samu a dan anan lokacin sun isa sai ce to bayan ya kumuti irin su zarbin sabitakin su mai aka ce abdullahi bin zubair sa'id bin as da aka je da aka sa kwamitin rubuta ƙuranin ya wasu an aka samu saɓanin kalma ko rubuta da lugar ƙwarishawa don a cikin wata abin akwai ya kasa baka da wata luga ta cikin larabawa ne larabci ne amma ba wata sanar ka ba sanar wani kalma ba to kenan a nan dai an tace ne kamar da ina ga mamu tabari haka yarin jaya da magana kamar daga cikin fitowar bari an rinjaya da magana da ya zama to kan yadda kira'al za ta guda ba an samu saɓani ba na irin wanda aka samu da farko lokacin abubakar na bayan rubutan abubakar aka samu abin da zai iya ba da tahiya guda ba wani matsala loga guda ta ƙwarai shawa wanda yadda da bayan da ya gabata kai lokacin usman ne an ce karnin shekara ta na ƙashin da biyar ne ashirin da biyar ne abin da dusa ta talatin da amma abin da ya kari shekara ta ashirin da biyar ne da hijira haka ta wakana to dai a nan a takaice dai ƙur'ani an mai aiki daban-daban kenan dai ba magana masu magana bida ba magana bida annaba rawar shi a rubuta abin da aka rubuta don shi ne kuma za a gama wuri guda mai sabo a ciki zamanin bai kare ba an ta gama wuri guda ayyana ne ba ƙarfi ba sabka ba bayan ya ƙara sabka da gaba ɗaya yanzu gashi nan gaba ɗaya wuri guda duk da wannan zamanin kuma duk a wancan zamanin ba magana da iya nukuta babu diya kurin shan shan kusu a can kurin suna dogara da hifz da kiyayewa kurin gidi bana kurin abin da mu a can babu diya wannan bace baka gane wannan bace ko nun ce ko yace kurin ya dungo babu amma baka gane dai dace yace ko tace ko ko nun ce ko bace babu me suna aiki da ka an san nan kaza ne kurin an dafa sun kansu wannan kurin ya kai wuta jigo abin ana nan gamin warko aka samu rubuta aka daga baya bayan sabai kuma sun tayi sun sauci an jima kuma ganin kabilu da yawa wani ba laraba ba sun shiga ajamawa sun yawa ya shiga farsa ya shiga turai ya shiga ko'ina yanzu kuma to ai ba laraba ne ba kuma wannan gane abin wannan ba kowa ba wanda ba kowa ba zai iya gane wannan wannan wannan abin shine ana an ce ina ga hajjaji ne wanda cikin ake da aikin da ya sai da bin su duk da an ce mutum ya yi banna mabandaci ne kware imam zahabi ya bin shi ya kai fasiki fajiri duk ba wata ce ne ya mai shaida mugun shaida ya ce duk ban ai alherin da yi ban nashi ta dirme shi ta dirme alherin da yi ban nashi ta ya alheri hajjaj ya yi aiki ga addini amma man sami ka ce bannan da ya yi a cikin addini ta mamaye alherin da yi amma aiki to ya cikin hanzar cikin aiki shi ne na maganar rubuta a yi diya ta kai aka yi wasali da duk ba da wasali ba da ya wasali da yanzu da zai karanta an gari ya zai karanta a zuwa ba da tsaye ma ka zai ana kama kami da ilo da kashi a gaban da ko da ko a gaban ka amma karatun ya wahala da ko da ko ga ɗaya ga wasanin gashi da wannan da ke yana abubuwan ganin shigo kalmomi hasoshi da yawa sun shigo sai aka yi ɗiya aka yi wasanin ya cikin aikin hajjaji bin yusuf a sakafi wanda bayan wani shi hajjaji bayan wannan aikin ma haka ya ci garuruwa ya yi futuhat islamiyya ya bude garu da bude garu mai aka na gabas kin nan na gabas gabas kin mai nisa duk shi shi bude su ina ga cikin tarihi akwai wani gari da aka je wajen bude wajen yanki shin ne tsakanin shin da indiya nan wani wuri an je wani gari aka aka aka sa bude in ga kus aka suka yi suka yi wani garu na musamman garu su bai shigowa aka aka yi shi ya turta kai iya gida iya na sham ko da mashi zama ce sai ya ce ya tura kwamandan kin jagoran na can ya ce ka yi filankin garin an yi masu zai musu ba ya kawai bane ba su ka filankin hatta kasa wani kasa wata duniya musulmi suka wajenta kasa wani tashografi ta duniya musulmi suka wajenta kasa wani tsawa ma filankin gari ma filankin kasa kayan su su suka yi ta abin kasa wani suka yi ta wani raba afirka asiya kayan bature musulmi suka yi su suka suka ɗauka suka mamaye suka abin mamaye abin kenan ya ce a rubuta mai a mai filankin garin na kewan garin yasa kwamandan ya aiki ya ji aiki ya rasa ma ya rasa ma fulancin garin gaba daya aka kame gida iya nan daga nan ya ba su shiga garin daga gida ya ce ga shi da kuma aka suka kuma suka shiga daga gida ya ba su fulancin za a shiga garin a shiga kuma aka kai wallahi daga shi kuma aka aka bude garin to wannan ya yi aiki wani masu fikira suna da fikira kwarai ta ta hankali yar hankali kwarai tabbas yar da ilimi yar da hankali ya ce da yanzu ya ce kenan bayan an rubuta shi fi ahadi abubakar siddiq bayan da ya fitar mushaf a cikin abun mushaf cikin takardu kenan guda a littafi guda wa fi ahadi usman zinnurain ala harfa a zamanin usman an hada shi ne a harfi guda kenan akan kira akan luga guda ta quraish shi ne hada kenan yanzu ba sabani kenan a nan ne assalamu alaikum sabu aya nan kowa duk wanda bai saba ma wannan ya ce aka ma aka kona wasu ce an kona wasu ce an bulun su an shahi an ce magana mafi karfi biyin yawa kana takardu wanda basu wankuwa konawa aka yi irin nake wankuwa cikin allo ko dutse a wanki haka suka yi an kona gina shi a nan babu laifi takardun qur'ani ko littafi ya zai tozarta ba lai a tattara sa wuta kona ba laifi bane ba ba laifi bane babbe cikin lakanta qur'ani ko a ta laifi ne dan dan a kare shi da lalacewa yace kenan a zamanin kenan Usman mashi yakin zinnurain mabucin haske biyu wannan ana mai lakaban ganin ya armi diya biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya armi diya biyu ya armi ruqayya ba la mata cikawa annabi bashi ummu kulsum ita ma ta mutu annabi ya dare annabi ce inda muna ta uku da mun baka Usman inda muna ta uku da mun baka ta uku bi annabi bashi diya biyu annabi bashi to wannan yace radiyallahu ta'ala anhu ajma'in Allah ya rada wannan sahaban gaba daya yace wa ahlus sunnati wal jamaa yahtammun bi ta'lim al-quran wa ta'allumihi wa fizihi wa tilawatihi bi husn as-sawt wal insat ilayhi idha quri'a wa tafsirihi ala nahj salaf al-umma wa la amal bi ahkam yace ahlus sunna wal jamaa aqidasu suna bada muhimmanci kulawa da karantar da alqur'ani kuma da neman sanin shi eh ka karanta kuma ka san me Qur'anin ki kumsa ka sani kai ka karanta su su koya kuma su koyar da wani wajen bangaren da kiya da hardace shi da karanta shi da kyakkyawan sauti da kuma ana karanta ka shurara da yin tafsirin shi na Qur'anin ala nahajis salafin umma akan yanda magabata na kwarai na farko suka fassara wal amalu bi hakami kuma suna kula da aiki da hukuncin alqur'ani ya kawo qala Allah ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun lidabbaru ayatihi wa litadhakkaru ulul albab sad ayata 29 yace fadar Allah mai girma da buwaya kitabun wani littahi na musamman littahi ne wani an zanana mun sabakar da shi zuwa gare ka mubarakun littahi ne mai albarka liyadabbaru ayatihi an sabakar da alkurani don su tsaya su lura kenan ana neman tadabbur katin ƙurani ana neman kana karanta karatu wanda yake kana lura mai ake hudi shi ke baka damar wa'aztuwa a sallah ne a haka tilawa ne ana son ka karanta ƙur'ani kana halarto abin da yake ciki muhimmancin kenan sanin ma'ana alƙur'ani shi sa ba a bada bukata gauga da yawa babu babu bukata ka sarki a muna ta masu sallar express ko ba da ba express kin ba kuma ya tare suna kin kasa sallar gaugawa kurin mu da kurin ba sabka ta gaugawa sabka a yi ƙoƙarin muhimmancin yanzu aka karanta tilawa ba za ta baka khushu'i ta ba wani khushu'i ko ta sa maka tunanin abin da yake cikin alƙur'ani ya yi baka rishin hata rishin gajiya in kana shurara abin da ake hudi iya ba karfin gwiwa na tsaya ka shurara ka jima baka gaji ba makurin bukunan da ake baka samun wani baka samun shu'in baka samun nutsuwa irin wadda in ana karantawa daki daki yadda sahabbai suke haka suke karantawa kuma suna shurare karanta labarin irin su ina ga irin su wannan irin su irin su muna ga wannan mai aka cewa urtulun zubair na ka abdullahi bin zubair su urwa irin da suke karatu wanda daya a cikin su wanda urwa ne wanda iya ciwon yatsa ya je aka ce ai dole kurin in ba an cire yatsa ba mun zai gaba tun a can lokacin sun magana kansar dole a cire yatsa in ba ka babin zai gaba ya ce ku bari kar ku cire ku shirya kayan aikin kai na har sallah ku shirya ya sa anan ne zai ɗauki lokaci zai ɗauki hankalin shi ɗaya wadanda bai nuke shi kai yanzu a maka yanzu a maka wannan amma anastasi amma anastasi kai a su anastasi shi ƙura'in ya ce in hasa da kushiri haka kai ya nisa ta iyaye kurin kuma aka dace ta kuma aka ce kun kun bi cire ba sai ba dai bayan dai ya an tabbatar da an ƙarar haka bayan haka ruwaya sahabi wannan cikin sahih bukhari wannan sahabin da ya je sun je sun kai hari wani gari sun kashe kahurai to a ciki akwai wani mushriki yayi bakin ciki an kashe matar shi sai da niyyar sai ya sha fansa ya rama ya dauko mukamman shi makamin shi ba musulmi ya hankali hankali yana mai musu zamba shi ba rama iya bin su suka suka sun suka wani wuri dare yayi to bayan dare yayi ana sentinel da ke ana sa sentinel wanda za su kulawa kenan ana gadi ana hirasa ana kare kenan ku ku bace ku huta wasu gadin inda ke da an za a je yaki haka shikenan sai wannan sahabi su biyu ne suke suke suke gadi kai ɗaya kwanta kwana kai nan da abin jima ana yi ɗaya kai mun biya bishi gadi yanzu sai ne kwanta ne barci na rage kai kuma kai ban kai zo gaba haka suke sai shi wannan sahabin yana tsaye iya sallah wani mushriki da yazo kun sun je kibiya take take mishi bici iya sallah bici sallah ba ba sallah sawa ko azab nafila ce yake nafila ce yake kyamar da ce yake a wajen yakin an jima ya saka jin kibiya ta kamushi bici da sallah ba kibiya biyu kibiya biyu daga zaga ga hujin da maga daya daga hujin da magani daga ga ayi zaka take wuri aka yi hede mata uku anan an ce shin abokin ne ya tashi kan shi a shi ne mai magana dangane ka mai illa ke dole jini zuba ke tana jini zuba zuke dole samu ke matsala kenan tana jini zuba ke a lokacin shi da ya bayan kibiya ta uku abokin ya halka to wani ya aka haka to zan zama da wani ke da tana zama halka yanzu me yau kana me ya aka yi ce me ya aka yi kai shi bane ma wannan kibiyoyi uku a jikinka ya ce wallahi abin da ya ɗauke mu wannan jin zahin na ci gabar sallata ina karanta wata sura ce wannan sura da karantawa abin da yake cikin sura wacce ɗauki hankali na ya ɗauke min zogin kibiyar ji abun ba a kenan hankalin sahiya yake da mai kenan wajen nan ba da kisa take ciki abin da ke cikinta ne wata ruwa ta masu yusuf ce ya ce karantawa shi da mai almuhim ke koyi suna kulawa wajen shurare ke ayi qira'a wanda zaka shurarawa shi shi tadabbur kenan kana karanta kana jin abin da kaman kana cikin abin ne cikin hanyar abin da ake kenan yace wannan kenan kitabun anzalnahu ilayka mubarakun wannan littafi ne muka sabkar da shi zuwa gare ka littafi mai albarka da dabbaru ayati dan su tsaya su lura da ayoyin alqur'ani wal yatadhakkaru ulul albab dan masu hankali su astu Allah ta ma cikin lansu sai yace wa yata'abbaduna lillahi ta'ala bi qira'ati لأن في قراءة كل حرف منهم حسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا ولام حرف وميم حرف الواد ما ترمزي يروت يتي تحبي فما تقول ما قبل سلف السال ما قبل تنقري ويتعبدون لله تعالى بقراءته سنة بوتر الله ذكرت القرآن يتي لأن في قراءة كل حرف منهم حسنة دومون karatun ƙur'ani ko wani harafi kana da wata hasana kana da lada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari inda yake cewa man qara harfan min kitabillah duk wanda ya karanta harafi daya na littafin Allah alqur'ani falahu bihi hasana za a bashi hasana da wannan harafi daya da ya karanta ita ita kuma ita kuma hasanatu bi ashri amsaliha hasana daya za a limka ma goma ko na harafi kenan hasana goma kaka dauka yace wala aqul alif lam mim ace harfi ɗaya ne nace alif lam mim a yace wani alif lam mim da karanta alifan zaman harfi yake lamun harfi mai zaman kanshi haka mim harfi ne mai zaman kanshi shi yace walakin alifun harfun wa lamun harf mim harf ko ne harfi ne za baka hasana goma kana alif lam mim kana hasana 30 وأهل السنة والجماعة لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد فإنه من القول على الله عز وجل بغير علم ومن عمل الشيطان قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بسوء الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wannan bakara aya ta 168 yace ahlus sunna jamaa la yujawizuna tafsir alquran bil ra'y al mujarrad bas halatta fasara qur'ani da ra'ayi kudin zunzurutu kun da ra'ayinka ba madogara sai amince da haka fa innahu domin yin hakan fasara da ra'ayi tsantsan ra'ayi min alqawl ala allah azza jalla bi ghairi ilmi iya daga cikin dangana ma Allah magana babu hujja kanta kuma iya daga cikin amalin shaitan iya daga cikin aikin shaitani alhali shi kuma Allah mai girma da buwaya yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci abin da ke saman ƙasa na halak da dada ku ci an halatta muku amma ku damar ci amma ولا تتبع خطوات الشيطان كوكب من خطوات من خطوات من خطوة آل كوكب آل الشيطان هل الشيطان إنه لكم عدو مبين شيطان مكيين بيننا مكي غريكم yace innama ya amurkum bi su'il fasha shi matsayin shedan kurin yana muku umarnin mummunan aiki da dukkan alfasha kuma wa an taqulu ala allahi ma ta'lamun iya muku umarnin dangana ma Allah maganar da ba kuma sani ya kanta ko daga ci Allah kaza da yanka ba da hujja ba shi ke maganar iya daga cikin aikin shaidani fassara domin kace Qur'ani kamar kace Allah ce ne kenan shaita kenan hadari ne da ra'ayi Qur'an bal yace yufassaru al-Qur'an bil Qur'an ana fassara Qur'ani da al-Qur'an fa yumaluna mujmala ala al-mubayyin suna ɗaukan kalma mujmala dunkulalla wadda ba gane ta sai su dauke bayanin ta zo a hili karar da ko da ko a hili wal mutalaka ala al muqayyad kuma suna ɗaukan mutalaki inda aka yi aka saki ba kaidi to sai wanda kaidin ya zo ya dauki mai wanda aka kayyada mana wanda aka yi bayani dalla dalla gashi a hili abinda ake ne wal amal al khas suna ɗaukan suna ɗaukan ya kace ma'anar am akan khas wanda ya keɓance ya bayyana dalla-dalla abin da ake ne mutashabil alal muhkam inda yake da shubha ya zaki ayat da bata da shubha akan wanda take mai shubha sabar mai shubha sabar bayan da kullun ga Allah ilmin daga Allah wa yafassara alquran bi sunna annabiyya athabita suna fassara qur'ani da sunna tabbatatta bayan da qur'ani da qur'ani haka suna fassara qur'ani da sunna tabbatatta amma kiran ba kwashe-kwashe ba da akwai qur'ani za a kawo hadisi a fasar qur'ani hadisin bai tabbata ba kenan suna fasar qur'ani da sunna tabbatatta sun bi aqwali sahabatul kiram kuma suna fasar qur'ani da maganganun sahabbai masu karamci sun bi aqwali tabi'in al'izam haka suna fasar qur'ani da maganganun tabi'ai wanda suke manya-manyan tabi'ai ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ده لغة تلاربتي كنا ظاهرا قرآني أبن ديزو نبابة تشبه أكيش بعد لكم بياني سنفتا كنا ده ظاهرا لغة ده قرآني سبقوا أكانتا ثم يجتهدون بعد ذلك على ذوي هذه المصادر كما سكن اجتهادي akan hasken wa'annan wurare da ƙur'ani ya zo ɓangaren ƙur'ani ɓangaren sunna ɓangaren maganin tabi'ai maganin sahabbai su kuma ya su ɗauko su yi ijtihadin wani hukunci ƙalƙashin wa'annan wuraren da ake ɗauko ma'ana ƙur'ani daga sahabbai ne maganar sahabbai ce ta tabi'ai ce ta wane ne ya su ɗauko ya su yi wani ijtihadi kan wannan misadir maɗaukar ma'anar ƙur'anin na maɗaukar ta an ce ƙur'ani da sunna da maganin sahabbai da maganin tabi'ai ko da maganar na lugar da ƙura'in sarko fahim ya jima'u na bayanin asar wa nazar su arzikin jama'a suna haɗa tsakanin asar kenan tafsirin da ya zo cikin magabata da wanda wani kara a shi a haɗa ga wanda eh abin iya doka bai doka sai a gama in ya tabbata na asar ke da hujja shi ne a gaba kenan an kara ya kawo magana a kawo in ta ture sai a ture wannan shine karshen bayani akan alkur'ani yanzu duk muna cikin rukuni na uku ne daga cikin rukunai na imani imani bil kutub samawiya Allah sabka da tafi daga sama imani bil kutub yanzu sai a rukunin rabi' rukuni na hudu cikin rukunin imani al imani bil rusul imani da manzanni da Allah ya aiko akan wata littafi ahlus sunnati wal jamaa yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman bi anna Allah ta'ala arsala ila ibadihi min safwati al khalq rusulan mubashirin wa munzirin wa du'atan ila din al haqq لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور فكانت دعوتهم إنقاذا للأمم من الشرك والوثنية وتطهيرا للمجتمعات من التحلل والفساد وأنهم بلغوا, بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونسعوا أممهم ونسعوا أممهم وجاهدوا في الله حق جهادي هم فهم معصومون من الظلم في تبليغ رسالت رسالاتهم وقد جاءوا بدلائل باهرة تدل على صدقهم ولا يفرقون بين أحد من رسله ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل كما ذكر آية يأتي أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما سنة ما سيردا سنة ما سأكيدا أكيدا ينككاو دبا شكا كانتا من ذكي يردا ما أكيدا سو cewa bi annan ta'ala arsala ila ibadi min safwatil khalq sana da kida Allah ya aiko ma bayin shi wasu zababbun halittu zababbun halittun shi ta mana ku annaba zababbu ne kai Allah ya kawo wasu zababbu cikin halittun shi rusulan a matsayin manzanni mubashirin wa mundirin masu bada bushara masu yin galgadi kenan bushara ga wanda ya da aibu dokar Allah ya iya da albishikin samun kyakkyawan sakamako da cikin mahagirar aljanna galgadi kuma su yi kashe ga duk wanda ya saba ma Allah ya taka dokokin Allah ga sakamako na azaba tana jiran shi shine kenan mubashirin wa munzirin wa du'atan ila dinil haqq ya yi da manzanni su yi kiyaye bayan Allah zuwa ga addini na gaskiya lihidayatul bashar dan su shiryar da mutane wa khiraji min az-zulumat ila an-nur su huddo mutane daga duhai zuwa ga haske fakata da'awatuhum inqadan lil-umam min ash-shirk wal-wathaniyya domin da'awar manzanni tsamar da al'ummomi ne a tsamo da su daga shirka da Allah gama Allah da wani haka da bautar gumaka dan shirka ba hukunci ba a tsamar da su daga bautar gumaka wata tahirin lilmujtami'at min at-tahallul wal fasad kuma a tsarkake al'umma mujtami'at ta al'umma daga tahallul mutum ya zaman to komai halaka ne bashi doka kamar da yanzu me aka ce tura suke so ayi kurin mutum iya da yanci abin da yake so yi zina yancin shi ne ta yi zina yancin ta ne ko tana da miji inda zai iya zuwa bukatar shi ya bukaci wata ya je ya neme ta a wajen baturiya haka ita ma tana bukata tana sha'awar wani ta je ne biya mata bukatar ta wani haka a ra'ayin turai haka shi ne ma ka'ida ta rayuwa cikin yancin turai wacce ta yi abin ta ga dama wanda take bukata ta yi ba a ca zana talahi ce a wajensu zana ba na yi bace ba su zana na yin zana a wajensu a a yi da ƙari in dai ta amince ka amince daidai ne ya cikin abin da yake a hili ya cikin aƙida kuma wani wakar abin sambar ba wani iya cikin daga cikin jigon rayuwar turai jigo ne cikin demokradiyarsu lokacin muna masu jin labarin turki da take neman ta shiga cikin layin kasuwar turai ai cikin abin suka fara kawo mata na cikas kinta ba su gamuwa da ita ke a wajen a wajen yin zina lahi ne hada doka wannan matsala ce dole sai kun doke wani magana mu ba zina ba lahi ba ce haji shi ne su ci gabansu mace tana iya yi namiji iya yi kurin haka ne shi ne kenan to in san giya ce ya ci yancin ka ne ba mai hacca ka layi da abin da gara maka yi shi ta halu mutum ke na bai doka shi ne abin abin da ke ci gaba a ture kuma suke tallashe kai ko ina a duniya ka kama ta mutum ka ce min kaza haramu ne kaza haramu ne wannan rubuce wannan shan giya haramu ce wannan kaza ne liwadi haramu ce a liwadi ma yanci shi ne shi ga ba ta ji namiji bai bukata mace namiji ke bukata ta ta kai yanzu aka ta wa mata amurka da abin da aka ta aka ta gwagwarmayya da sauran duk da akwai addini tare da su daga wannan da ya hau tun obama kai obama ne ce ya ba su dama ya halitta a yi armi ma duk da amurka akwai abin addini da an kiya an ta kai da kawo to addini ka lalacewa yanzu dai karshe shi wannan da ya hawo da ya sabka ya ce ba ba lahi bane ba doka ta baka dama ka je ka yi arme ka arme namiji a muku takarda a auren kotu mijinka ne kai kai kai kai mata shi ne wannan abubuwan zo shi na ka ba sai ga shi da shi da ake mutalla ai kuma kuma ku doka shi ne shi ne wayewa kai Allah kiyaye to da mu ga bar addinin shi ashkala ce ga bar addinin shi lalaci kaga su ma addinin su na hukun duk ba lahi ne addinin su zina lahi ce shan giya lahi ne duk abun lahi ne addinin su amma su ma nisantar addinin su kai amma addinin su ma san kawunci ne su ko da abun da mutum gana ma zai mai sa mutum ke halittawa a armi ahlul kitab ya haramta armi wannan majusiya a wannan shi dalili ba ta gane ya dalilin musulunci halitta armi ahlul kitab saboda asalin ahlul kitab suna dokoki shan giya haramun ne wajensu zina ha bata bata zina wani abubuwan duk a wallahi ne wajensu bu sai amma a yanzu abin da ake ciki sabanin da ne sunan kun sunan sunan alkitab kin amma suna ga zina shan giya ba lahi bane ba can ce akwai bambanci a alkitab wanda aka ce karama da irin namu na yanzu masu halitta zina wacce an ce an ce musulma ta mai nazo ala ta yi karam musa ta nazo mutar kitaba karam musa ta nazo mutar kitaba karam mai kame kan cin alkitaba ta karama to karam mazana ce malalaciya ita kowa kowa mijinta ne daga nama kowa mijinta ne in tana san shi ka gano ka wani baka aminta ba yace kenan tsarkake al'umma daga lalaci wa annahum ballagu risala manzanni sun isa da sakon Allah wa addul amana sun bada amana da aka dora musu sun sabke wa nasahu al'ummahum sai nasiha ga al'ummomin su wa jahadu fi Allah haqqa jihadi sai yi kokari wajen tabbatar da addinin Allah iyaka kokarin su jihadin su fa hum ma'sumun min zulal fi tabligh risalatihim kuma su manzanni suna da isma kariya suna da kariya daga kurakurai a wajen isar da da'awar su Allah ya musu kariya ba su akure wajen isar da da'awa yace wa qad ja'u bi dala'il bahirat sun zo da dalilai karara masu rinjaye tadullu ala sidqihim sun zo da hujjoji da dalilan da suna tabbatar da gaskiya suke daga Allah suke sun zo da abin mamaki da ayoyi daga wajen Allah su kuma waɗannan ahlus sunna wal jama'a wala yufariquna bayna ahadin min rusuli ba sa bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah su ce ai wannan manzo namu ne irin na Yahudawa ba sai da Isa ba ba sai da Muhammad ba da sauran wasu manzanni irin akida ta Yahudawa haka da akida Nasaru ba sai ba sai da Muhammad ba sassan rana kiran su arzuna jama'a suna yarda da dukkan manzannin Allah wa man kafar bi wahidin minhum duk akidar su duk wanda ya kafirce ma daya daga cikin manzanni yace ba annabin Allah bane ba فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل يا كافر تشي دا الله يا كافر تشي ما الله يا كافر تشي ما دكان منزلن الله دليلني يتي قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يتيم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله وإن ذلك كافر شيما ألا دمن زنن الله wa yuriduna an yufariqu bayna Allah wa rasuli suna neman bambanta tsakanin Allah da manzannin shi wa yaqulun suna cewa nu'minu bi ba'd wa kafir bi ba'd mun a manzannin Allah akwai wanda muka amince da shi akwai wanda bamu amince ba cewa manzan Allah ne kenan sun yadda da so da sabu da wasu ba to wa'annan haka halin su yake wa yuridun an yattakhidhu bin zalika sabila suna son wata hanya sabuwa kenan su ba an ce musu kawure ba sun samace da Allah kuma manzannin Allah samace da wasu an zama sauran mushrikai mujusa masu sai ba manzannin ma sun ma'amance da wasu manzannin Allah kin suke neman wata hanya daban kai ba an ce musu kafure ba to sai Allah ce ulaik masu wannan hali bambanta tsakanin manzanni ka amince da wani ka kiyarda da wani Allah ce humul kafiruna haqqa su ne kahure tan ta kariya gangariya kahure na original kahure na hakika ka Allah biyar sauci ba kare da wani makarar wani ba a a ɗaya yan kai ture ka kawo shi can baya maka ya ce waɗannan su ne kafirai tantagarya na hakika kuma Allah ce wa a tadina da kafirin azaba muhina mun yi tattalin muwa kawo tattalin azaba ta wulaƙanci a lokacin guda Allah yake cewa amma wallazi na amunu billahi wa rasuli waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanni kina irin aqidar salafus salih irin aqida ta mutanen kwarai imani da Allah da dukkan manzannin Allah wanda suka yi imani da Allah da manzanni na Allah walam yufarriqu baina ahadin minhu bisa bambanta ba tsakanin manzannin Allah su ce ai wannan namu ne wannan ba namu bane ba a a bisa bambanta ɗaya a cikin su ba to wa'annan masu wannan hali na imani da Allah da manzanni na Allah ولم يفرقوا بين أحد منهم بس بمبز كان من ذنا الله با غنم ونبناهم با أولئك سوف يتيم أجورهم وإن سوء الله زي باس لا دس نإيماني ده من ذنا الله وكان الله غفورا رحيما هم الله يا زمن تومي غافر أنا ميجن قيني تشين لك تشوى آمن الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون تكل آمن بالله ورسوله بو can je kashin sura kashin aya can ma da manzo ya imani haka masu iman sun imani da cewa ko da imani da Allah da manzannin shi kuma ba sa imani da wani su kafirce mu wani wannan shine aqida ta musulmin kwarai yarda da dukkan manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko وقد بين الله تعالى في كتابه الحكمة من بعثة الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام فقال تعالى رسلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وكان الله عزيزا حكيما يتألم يقول ما دبوايا يا بينا في كتاب اللتاشنا القرآن يا بينا الحكمة حكمة دكسا تأيكو دا منزني ما سكرمتي إذا تبدأ الله مسئلة دا منشي an sabata gare su kenan ya bayanar da hikimar aiko da manzanni masu karamci wanda yake roƙon Allah ya musu tsira da aminci yace Allah mai girma da buwa yace rusulan mubashirin wa mudirin Allah ya koda manzanni masu bada bushara masu yin galgadi hikimar li Allah ya kuna nas Allah hujjatun ba'da rusul dan kada mutane su samu hujja abun hadi bayan ya aiko da manzanni a an wada ba mu labari ba mu san da manzanni ba mu san da littawai a dan yanki hujja ga mutane Allah ya aiko da manzanni kaka samu abun fadi bayan ya aiko da manzanni wa kana Allah azizan hakima Allah mabwayi ne mai hikima cikin tsarin shi kenan ya yanke hujja ba mai tafi sani ba Allah ya aiko da manzanni dan kaka samu abun wadi kace ba kan labari ta labarin ya zo maka ta hanyar manzanni bayan sun koma ga Allah kuma mabiyan manzanni masu taimaka ma da'awar manzanni ta kai zuwa ga bayan Allah kenan uzuri dai ba mai uzuri ce bai sani ba Allah yanke hamzari gare mu wannan ganin ya kamata mu tsaya sai Allah kai musatun sama sai mu dasa da darasi na gaba na akida ahlus sunna jama'a din اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته